الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حسبنا الله ونعم الوكيل ما هكا muna ƙara gode wa Allah maɗaukakin sarki wanda ya samar da mu ɓaraya mu ya ba mu lafiya ya ba mu ikon halartar wannan mazauni mai albarka ina taya kaina murna ina taya ku murna waɗanda suka samu dama halartar wannan mazauni mai albarka da waɗanda suke kallon mu ta nesa ta sararin samaniya Allah subhanahu wata'ala ya amfani mu da abin da za mu faɗa ya amfani ‘yan uwa na kusa da na nesa da abin da za su ji su gani ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya mana baiwa da samuwar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da godiya da ƙara bayyana farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikin al'ummar shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa wajibi mu bayyana godiyar wajibi mu nuna farin cikin wajibi mu nuna karsashi da nishadi da samun wannan babban alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون معنى قل قيامس يا رسول الله فليفرحوا في farin ciki su nuna nishaɗi su nuna murna bi fadlillah idan Allah ya yi musu fadala Mala Abdullahi dan Abbas babban sahabin manzo sallallahu alaihi sallama ya fassara fadlillah idan Allah ya baka alqur'ani ya baka ilimi to idan Allah ya baiwa mutum alqur'ani ya ba shi ilimi ko ya baiwa wasu mutane alkur'ani ya ba su ilimi to falyafrahu su nuna godiya su nuna farin ciki ga Allah subhanahu wa ta'ala yin wannan farin cikin da nuna nishadi da nuna murna in Allah ya ba ku ilimi ya ba ku alkur'ani in Allah ya ba su ilimi ya ba su alkur'ani wannan abun huwa khairun mimma yajma'un ce fa alkhairi daga dukkan abin da za su tara na duniya ko me shi kun da ya mutu ya rasulullah fal yafrahu su yi murna su nuna karsashi da nishadi da jin daɗi da rahmati idan Allah ya musu rahama huwa khairun mimma yajma'un yin wannan farin ciki da samun rama ɗin ya fi alkhairi da duk abin da suke tarawa. Waɗannan abubuwa guda biyu, fadulillahi da rahmatullahi. Ma'azullahi ɗan Abbas, babban sahabin Annabi Muhammad, sassalama wanda yana ɗan ƙarami ya yi wani abu na alkhairi ga manzan Allah sai zama na hidima kai masa ruwa ban ɗaki ruwa ya kai manzan Allah ban ɗaki annabi sallallahu alaihi ya ji daɗi ya ɗauko ƙwaryar ya zo ya nuna ta a gaban mutane ya ce man wa za a haza waye ya ajiye wannan ƙwaryar annabi ya sani ba waye ya ajiye wannan ƙwaryar da ruwa a ciki abdullahi dan abbas ya ce ana ya rasulallah ni ne ya manzan allah sallallahu saboda jin daɗi annabi ya dafa ƙirjinsa ko ya dafa shi ya ce allahumma faqihuhu fid dini wa allimhu tawila Allah ka fahimtar da wannan yaron da ya mana hidimar kai mana ruwa ban ɗaki mun ji daɗi Allah ka fahimtar da shi addinin musulunci Allah ka fahimtar da shi tafsirin alkur'ani mai girma Umar Abdullahi dan Abbas shine da ya zo fassara wannan aya ya ce fadulillahi in Allah ya baka ilimi in Allah ya baka Qur'ani to ya maka babban alkhairi babba to ku nuna karsashi da farin ciki da godiya ga Allah subhanahu wata'ala ya fa alkhairi da duk abin da za ku tara yace ba da ka ya fasara wannan ba Allah ne subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin alkur'ani mai girma cewa wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka azima saboda haka wannan haɗuwar da muke mu karanta alkur'ani mu karanta da ya san manzan Allah da fadala ce mai girma Allah ya mana saboda haka kuma mun haɗu muna gode wa Allah akan wannan fadalar da ya mana domin ka zauna a karanta alkur'ani yanzu ga shi alaramomi guda uku sun karanta mana alkur'ani abin sha'awa abin daɗi shi karatun alkur'ani ga masu ishiriniya ya ce mai sauraro ma ya samu alkhairi wanda ya bayar da karatun ma ya samu alkhairi ko ya fuzu bihil musigi wal muhaddisu wanda ya karanta ya rabauta wanda ya ji abin da aka karanta ma ya rabauta. Sai da ga malamai guda uku a ramabi duk zanen gaɗa mana, mun ji dai sun tunatar da mu su ayatul kursi wani ya wayar da mu ya tunatar da mu Muhammadun Rasulullah. Sallallahu wani ya tunatar da mu tukulluma alƙur'anin gaba ɗaya fatiha. Tukulluma ƙur'anin gaba ɗaya fatiha. wace annabi Muhammad sallallahu alaihi yake cewa al-Fatihatu kaga surar Fatiha shifa'un min kulli da'i waraka ce daga kowane irin ciwo Fatiha yana faɗa ita Fatiha duk wanda ya karanta alqur'ani ya karanta yayi sallah daga farko har ƙarshe bai karanta Fatiha ba wannan sallar gutsararriya ce guntalarriya ce kuturwa ce a ce fatiha ita ce tukullumar alkur'ani gaba daya kuma ita ce tukullumar sallah gaba daya to duk dan zamanan da muka yi da waɗannan bayan Allah zan tunatar da mu waɗannan eh kaga idan da zan dauki Muhammadur Rasulullah sallallahu annabi Muhammadu manzon Allah ne manzon Allah ne walladina ma'ahu kaga waɗanda suke tare da shi ɗin nan wato sahabbai? Waɗannan waɗanda suke tare da shi wato sahabbai? A shidda wa alkufari, masu tsananin tsanantawa ne ga kafirai duk wanda ya nuna baruwansa da Allah, baruwansa da manzan Allah. Sada baruwansa da alkur'ani da sahabbai ba sa saurara masa. Ba su saurara masa. amma abin sha'awa ruhama'u bainahum masu tsananin jin kai a tsakaninsu to ko wannan karatun da Allah ya ba mu shi kada ba yi shi maulidin ba asidda alal kuffari ruhama'u bainahum masu tsananin jin kai ne a tsakaninsu yana daga rahaman nan tsakanin sahabbai in ka ɗauko wani abu da imamul qurtubi ya kawo shi a cikin tafsirinsa wasu ma sun ka kawo cewa ramau bainahum na'am sabon manzo Allah masu tsananin jin kai ne a tsakaninsu wani abu ya faru saboda tsabar soyayya tsakaninsu na'am lokacin da aka yi ƙaura daga makka aka koma madina mm
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki mutum ɗari ƴan makka ya haɗa da mutum ɗari ƴan madina na'am kowa ya ce wannan shine abokinka wannan shine abokinka wannan shine abokinka sai da ya haɗa mutum ɗari biyu ɗari ɗan makka ɗari ɗan
madina madina na'am kowa wannan shine abokinka wato suka dinga yin wani abu wasu daga cikinsu wani abu da suka yi abin mamaki abin sha'awa wanda ake buƙatar yanzu mun san ba za mu iya yin irin nasu ba mm amma akwai buƙatar mu riƙa kwatantawa na'am na'am ba za mu iya ba amma mu riƙa kwatanta kwatantawa na'am ba zai yi kima suna faɗa ba ta shabbahu in lam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami farahu na'am ku rika kwatanta ku rika kwatantuwa da mutanen kwarai magabata na kwarai ku rika kwatanta ayyukansu in lam takunu mislahum ko da ba ku kasance kamar su ɗari bisa ɗari ba mm inna tashabbuha bil kirami falahu na'am saboda kwatanta manyan kwarai babban rabo ne a rayuwa babban rabo ne na'am an san ba za mu iya irin nasu ba gaba daya ba wace ma yana cewa wai magaji magaji na'am magaji magaji na'am idan wanda ka ji an ce magajin wana ne to duk kokarinsa sai ya gajiya a wajen aiki irin na wani zai dai dan abin da ya samu amma cewa ka yi irin abin wani gaba ɗaya a abu ne mai girma eh akwai gajiyawa a ciki to waɗannan sahabban ko da mun ji ba za mu iya irin nasu ba amma aka ce a riƙa ɗan kwatantawa yana daga irin ayyukansu na alkhairi ruhama ubainahum dinnan ɗan uwa ruhama ubainahum an ce wani daga cikin sahabban Allah ya ƙara yarda da su da ya tashi da ya tashi da abokin da aka haɗa su sai ya ɗauke shi ya kai shi lumfar kasuwarsa ya ce ya raba ta biyu ya ɗau rabi shi da rabi gonar dabinansa sai ya ce ya ɗau rabi shi ma ya ɗau rabi gidansa ya ce zai raba biyu ya ɗau rabi shi kuma ya ɗau rabi sai ya ce ga mata na nan ma na aure ka duba duk wacce ta yi ma zan sake ta ta je ta yi idda ka aure ta karka zauna goro duk wannan saboda tsabar ƙaunar juna a tsakaninsu wannan ruwa ma'o bayanan ɗin nan amma shi wannan bawan Allah da aka yi wannan sai ya ce wa wannan ɗan uwanasa ɗan Madina ya ce a ka riƙe rubar kasuwar ka gaba ɗaya ka riƙe gonakin dabinan ka gaba ɗaya gonar dabinan ka ka riƙe gidanka gaba ɗaya matanka kuma maganar ka saki wata ta yi idda na aura babu wannan zancen ka riƙe iyalanka gaba ɗaya ya ce ka gani Allah ya taimake ni na iya tasarrufi na kuɗi, na iya saye da sayarwa, dama kuma daga baya muka ji annabi Muhammad, sarsalama yana cewa tisa'atu a asharin rizki ta tijarati. Tisa'atu a asharin rizki ta tijarati. In an kasa arziki kashi goma. to kashi tara cikin goma ɗin yana cikin saye da sayarwa ya ji manzan Allah. Sai zama ko wasu malamai suna cewa masu hadisi suna cewa hadisin yana da rauni amma dai waƙiya a ya tabbatar da hadisin. abin da ya tabbata a rayuwa ai ya tabbatar da hadisin saboda haka ainihin ya ce na iya kasuwanci na iya saye da sayarwa kuma Allah ya taimake ni da zan fito daga makka irin yadda aka hana wasu fito da wani abu nasu na ‘yan kuɗaɗe to ni Allah ya taimake ni na fito da wani abu na'am saboda haka nuna mun kasuwar madina kurum ni abin da nake so ka yi kenan na'am nuna mun kasuwar madina kurum in Allah ya da zan shiga na saye na sayar na saya na sayar na saya na sayar ni ma wata rana Allah zai taimake ni zan sayi gonar dabino Allah zai taimake ni zan sayi gida Allah zai taimake ni zan sayi rumfar kasuwa Allah zai taimake ni zan tara dan wani abu zan yi aure amma ba ga shi dan an dai riga an yi wannan ruhama'u na'am bayanahu haka in aka yi kuwa aka nuna masa kasuwa yake saye yana sayar an ce man man man girki man girki shi ya rinka saya yana sayarwa na'am kankacin mai wannan sai gashi ya zama babban attajiri mai sai da man girki a madina Allah ya mara albarka ya samu rumba ya samu gida ya yi aure ya yi abubuwa da yawa saboda haka 'yan uwa kun je da sahabbai suka rahama'u banahu to ba nan ne misalin zai tsaya ba annabi sallallahu alaihi wasallama yadda ya fa- Allah yadda ya faɗe su dinnan ruwa ma wa bainahum to an ga wasu misalai masu ƙarfi na jin kai tsakanin sahabbai ɗaya daga cikin su har ila ko in ce na biyu daga cikin su aka ce wata rana an je filin daga a ɗaya daga cikin yaƙuna da aka yi na'am da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kafirai da jama'ar manzon Allah sai to an jiwo wasu ciwo daga cikin sahabbai na'am wato arna sun ji ji musu ciwo ga sana a kwance an ce mutum uku a jere ɗaya daga cikin su ciwo yayi ciwo ya damu yana buƙatar ruwa na'am
sai wani daga cikin sahabban a a wannan hanyar ta ruwa ma'u bainahum ma tsantsanin jin kai tsakaninsu su shi aikin da yake yawo yake yi tsakanin waɗanda aka ji wa ciwo yawo yake tsakaninsu na'am idan ya ga wani mai wata bukata sai ya zo ya taimaka masa akwai wanda jini ne yake zuba sai ya ci a ɗaure mar na'am akwai waɗanda magani suke buƙatar a sa musu akwai waɗanda ruwa suke buƙata akwai waɗanda shi so yake ma wata a gyara mar kwanciya na'am zai ɗan ji dama-dama to wannan mutum shi aikinsa kenan yana yawo yana yawo a ciki sai wani daga cikin sahabbai sai ya nuno shi ya ya fito shi na'am cewa mai kenan ruwa ruwa yana bukatar ruwa na'am
ya tafi ya je ya kawo masa ruwan sai na kusa da shi shi ma yana kwancan ba daɗi jikin ba daɗi shi ma sai ya fito wannan na kusa da shi shi ma ya nuna mar ruwa in an kawo shi ma yana bukata na kusa da shi shi ma na uku kenan na'am sai ya fici wannan sai ya nuna masa in an kawo ruwan nan shi ma yana da bukata wancan mai fas aid ya tafi ya je ya nemo ruwa ya kawo ya miƙa wa na farko da shi ne zafin bukatar ruwan ta fara kama shi har ya yi magana to da aka miƙo masa sai ya nuna na biyu ya ce a miƙa masa mai waya fi shi bukata an zo miƙawa na biyu shi ma sai ya nuna na uku ya ce a miƙa masa mai yawa ya fi shi bukata to an je miƙawa na ukun Allah cikin ikonsa an zare ran ya dawo ya baiwa na biyu shi ma an zare ran ya dawo ya baiwa na farkon da shi ne ya fara nuna bukata shi ma kafin ya zo kansa an zare ran su hukun gaba ɗaya ba wanda ya sha ruwan aka ce yana daga sababin saukar wa yi usiruna ala an walau kana bihim khasasa to wannan abin da ya faru tsakanin sahabbai a wajen yaƙi shine sababin saukar wannan aya wani lokacin akan samu sababin saukar aya fiye da ɗaya wasu malaman suka ce ba wannan bane abin da ya zo ko kuma shi ɗin ne amma akwai wata wani dalilin ma na'am aka ce wancan dalilin na'am wani abu ne ya faru tsakanin sahabbai ɗaya daga cikinsu Allah ya yi masa buɗi abin da nake son yanzu mu- mu kula da shi kwarai na'am ya yi masa buɗi ko a kasuwa ko a gona ko a waye da ya samu dai ɗan buɗi na'am sai yanka tinkiya ko akuya domin a a- a ɗan yalwata a gida Mm, mm.
tinkiya ko akuya na'am da aka yanka an feɗe an gyara sai ya fitar da kai da ƙafafuwa sai ya sa a ƙwarya sai ya kira wani yaransa sai ya ce wannan kai da ƙafafuwan a cikin abokanmu sahabbai ina kiratan wane zai buƙaci wannan kai da ƙafafuwan ka je ka kai masa kashe ina gaishe shi
na'am ya ce to ya tafi wannan gida da aka ce masa ya je ya kai masa ya ce wane yana gaishe ka da shi ya ce a kawo maka kai da kafafuwa a gyara wa iyali su ci waɗannan bayan Allah su biyun nan to da aka kawo wannan ya karɓa ya gode ya gode ya ce ka ce ina gaishe shi Allah ya saka masa da alkhairi da yaron ya fita ya tafi ya juya ya juya yana so fa ba ba so ba yana so ba ba so ba amma sai ya tuno wai akwai wani abokinsa zai fi shi bukatar wannan kai da kafafuwa saboda haka sai ya shi ma ya sa ya ce a je a kai masa a ce yana gashi shi shi ma aka je a kai masa shi ma maimakon ya gyara a ci shi ma sai ya tuno na abokinsa na uku cewa mai yiwa zai fi shi bukata saboda haka shi ma ya sa aka je aka yi masa in ta kai sai muku sai da aka kewaye mutum shida ko mutum biyar na biyar ɗin shine ya kai wa na shida na shidan to shine wanda ya yanka tinkiyar tun safe abin ya dawo wata ya da masa ya dawo masa da ya gani ya ce a wa- kai wane na'am zo zo zo wannan kai da kababuwan ba su ne wanda na baka ka kai wa wane ba ka ce ina gaishe shi me ya ce maka ne ya ce ya karba yana godiya ya ce na gaishe ka to gaishe ya damun da su gaishe ya damun da su zo ka duba ko wasu bane ya duba ya ce su ne to me na yowa ne me na yowa ne ne masa kyauta kuma ya damun da ita me ne masa bai tsakanin mu da shi sai ya tashi wani ya je wajensa ya tambayo shi me ya yi masa ya yi mar kyauta ya dawo masa da ita sai ce ai ba dawo masa ne da ita ba wani na bayar a kaiwa ina kyautar zai fi ni bukatar wannan kai da kafafuwan na aikawa ne sai aka je wajen wannan na biyun aka tambaye shi eh ni ne wane ya aiko min da kai da kafafuwa amma na fahimci wane zai fi ni bukata na uku kenan shine na bayar a kai masa shi ma aka je wajensa shi ma ya faɗa haka aka je wajen na hudu shi ma ya faɗa haka har zuwa na biyar to na biyar shine na ƙarshe shi ya dawo wa da wannan wanda ya yanka tinkiyar ya ce yana jin zai fi shi bukata ya ce to ni ne na yanka tinkiyar tun safe ni na yanka ta wannan labarin ya kewaya har ya je wajen manzon Allah sallallahu ana zuwa wajen manzon Allah shi kuma Jibrilu yana zuwa cewa Allah ya aiko shi ya gaya masa waɗannan abokan naka manyan mutane ne masu girma manyan mutane ne masu girma yana daga ɗabi'unsu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa su ne waɗanda suke zaɓar wani akan su yi amfani da abu su ma suna bukata amma sai su zaɓi wani ya amfani da wannan abun ko suna da tsananin bukata akan abu to gashi Allah ya aiko da aya yana yabonsu yana jinjina musu akan waɗannan ayyukan na alkhairi saboda ka ƴan uwa a wannan zama na'am a wannan unguwa ta gaida a wannan masallaci mai albarka da ƴan uwa masoya masu albarka a yau halin da muke ciki muna da ainihin wani irin yanayi mara daɗi ba wanda zai ce bai san ɗan uwansa na kusa na jini ɓangaren baba ko ɗan uwansa na jini ɓangaren baba ko ɗan uwansa sun haɗa surukuta da yana auren ko yarsu ko wata dangantaka da ta aure za a haɗa to dangin wannan matar ba wanda daga cikinmu zai ce bai san wanda yake cikin irin hali na tsananin bukata da kunci da ake ciki yanzu ba ba wanda zai ce bai- ba wanda ya sani irin wannan to a ce muna da bukatar kwaikwayon sabon annabi muhammad to salama a wajen yin dan wani abu na alkhairi ga yan uwa da suke cikin wannan yanayin ai an fahimce ni yadda na koro da yawa ko malamin makarantar islamiyya ne mun saba sai mun yi wa yara dalla dalla filla filla dan su rike su gane su aikata duk inda ka gansu da ka tambaye za ce sun fahimci wannan karatu shi yasa na ɗauko wannan dogon dogon shimfiɗa dan na dire a kan to lallai ni da ko da masu kallon mu na nesa lallai akwai buƙatar mayar da hankali sosai wajen taimakawa 'yan uwanmu musulmi daidai gwargwadon abin da Allah ya hore. Ko loma ɗaya ce, ko loma biyu ce, ko loma uku, ko gungunin shinkafa ɗaya, ko gungunin shinkafa biyu, ko gungunin shinkafa uku, ko ka so gurasa ta naira dubu, ka ɗauki ƙwaya biyu ka aikawa makoci ko wani ɗan uwa. ko ka so taliya ƙwaya biyu to a kakarya ta in an dafa a ɗan samu ɗan wani ɓangare na wannan taliyar a zuba a faranti ko a ɗan kwano a ɗan yayyafa yaji da mai a aikawa makoci a ce a baiwa yara ina fata yana fahimta ta ko an yi koko a ɗan zuba a kwano ko yaya a aika wa makoci da sauran makamantan duk irin waɗannan abubuwan lallai lallai idan muka zo wajen maulidin annabi Muhammad sai sallama muka ji waɗannan abubuwa na sahabbai ruhama ubainahu to ba an faɗa ne idan mu girgiza kai kurin ba ai an fahimce ni ko ba an faɗa ne idan mu ji mu girgiza kai kurin ba Mm. kuma ba muna magana da wai irin waɗannan abubuwan wai a ce ai da sarki ake magana su ne masu kuɗi ai da gwamna ake magana su ne kuɗi ke hannunsu ai da mataimakin gwamna ake su ne masu ai da kwamishina ake su ne masu ai da ɗangwata ake su ne masu ai da uh, abdulsamad ake su ne masu ai da irana ake su ne masu ai da ya sunan sauran masu kuɗin nan fky SKY su ne masu kuɗi, Ah, wa- waye wancan akwai wani waye ɗan gongola, ba su kurin muke nufi ba, Aliko, ba da su kurin muke nufi ba, In muna wannan zancen cewa a taimaka, a taimaka, a taimaka, to ba da su kaɗai ake magana ba, har kai har ni, har kai har ni, ai kullum kowa ya yi daidai gwargwadon abin da ya samu. To, kowa ya yi daidai gwagwaran ikonsa ana cewa fa'in lam yusibu hawa bilun faɓallu idan ka zo shayarwar idan baka iya shayarwa da mamako ba ko irin na dangote irin na irano irin na irin na irin na STY baka iya mamako ba an gane ni ko to ba sai ka yi fi ba kai ma kai yayyafi alhirmanu aqallu min alqalil alhirmanu hanawa gaba daya ya fi bayar da ko a bayar a bay- a bada kaɗan ya fi a hana gaba daya ba wuce kuma yana cewa da hanau zaran mannau sai da ke a gane karatun dalla dalla ba wanda zai ci aibir fahimci na kirfi ba da hanau galaman nau sun na ɗan uwa na fito da tun daga ƴan uwa tun na ɗan uwa Eh, da wannan tun na ɗan uwa nan ba almajirai da ba da shi ke ai da shi aka aka aka aka aka rayu da magabata ga mala na san ya sani ga kuma ina kallon dattijai masu farin gashi da da Allahu akbar da da yadda abubuwa suke yanzu mun tsinci kan ma wani irin yanayi da yadda abubuwa suke mutum ga gidansa a nan tsakiya mutum uku a nan gefe dama muku- mutum uku a gefen hagu mutum uku a gaba mutum uku a baya nawa kenan uku sau hudu sha biyu da shi kansa sha uku magariba tana yi lokacin da ake cin abinci ko bayan sallar isha kowa za a kawo ainihin kwanan abincinsa daga gidansu ba a tambayar wanda bai fito da shi ba ya aka yi ba a yi kurin ba wata magana kurin sha ukun nan ne suka fito sha biyun nan ne suka fito goma ne suka fito tara ne suka fito takwas ne suka fito kurin ba wata magana dai za a haɗa a ci abinci gaba ɗaya saboda ga ba a gane wane bai yi abinci ba ba a gane gidan wane bai abinci ba haɗawa ake gaba ɗaya a ci da Allah albarkar wancan lokacin daidai take da yanzu da kowa yake ji da kansa shi kadai bai damuwa da kaninsa uwa ɗaya uba ɗaya ga gida ga gida bai damu da me gidan kaninsa suke ciki ba mun tsinci kanmu a irin wannan yanayin gidan kaninsa bai damu da ko sun ci abinci ko ba su ci ba yaran ko sun ci ko ba su ci shi dai idan matarsa da shi da 'ya'yansa in sun ci shi kenan magana ta ƙare wannan fa yanzu bakar rayuwar da ake kenan yanzu da kuwa ba haka ake ba da dan arziki arziki ba kuɗi ba arziki da shekara 60 shekara 55 da suka wuce mai arziki ba da kuɗi ba ba mai arziki idan irin sanyi ya danno sanyi ya kawo kai damuna ta tafi sanyi zai kawo kai da ya fara busawa din nan sai ya tattara yara biyar a gaban gidansa biyar a bayan gidansa biyar a daman gidansa biyar a hagun ɗin gidansa yara nawa kenan ashirin sai ya haɗa yara ashirin a cikinsu babu wanda ubansa ya sani a cikinsu babu wanda uwarsa ta san gobe an kirawo shi ya zo kuran an tattara a yi mara shayi duk da hada ashirin din nan ya musu shayi gaba ɗaya kuma shi zai biya shi zai biya kuma tun daga ran da aka yi shayin har yaran su warke shi ne kullum zai kawo musu naman da ake baya 'yan shayi shi zai kawo nama idan suka kusa warkewa shi ne zai sa tela ya zo gaba ɗaya ya wani yaran nan ashirin jan gaba ɗaya ya ɗinka musu kaya iri ɗaya in suka tashi irin da za a yi musu wanka gaba ɗaya za a yi musu wanka su fito da kayan da mai arziki ba zai yi kuɗi ba mai arziki duk ya haɗa ya musu kuma babu dangin iya babu na baba kurin ƙauna ce irin yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi ya reni sahabban nan to malaman mu shehunan mu magabata na kwarai haka suka reni al'umma haka suka reni al'umma amma abubuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu wa da kane uwarsu ɗaya ubansu ɗaya babansu ya yi musu aure ya sa ɗaya a wannan gida ɗaya a wannan gida amma idan yaran suka isa shayi sai ya yi wa ‘ya'yansa bai haɗa da ‘ya'yan ɗan uwansa ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amura sun canja to yan wa me zai hana ko ba mu yi irin ta sahaban karara ba me zai hana mu yi akalla irin ta ash'ariyawa maliman ash'ariyawa mutanen abu musal ash'ari waɗanda annabi yake cewa shi nasu ne suna sane suna ne shi nasu ne ina son abin da mutanen ka suke yi abu musa al'ashari ashariyawa me ashariyawa suke yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tafiya ta kama su kowa ya tanaji guzuri an tafi sai aka ga alamar guzurin wasu yayi low yayi kasa da yawa guzurin wasu yana tsakiya guzurin wasu yana sama an gane ko to ashariyawa mutanen abu musul ashari su yadda suke yi sai shugaban ya bada umarni a samu katon bargo a shimfiɗa ko kuma wani katon tamfol haka sai a shimfiɗa ko wani katon kirgi sai a shimfiɗa idan aka shimfiɗa sai ya bada umarni duk gaba ɗaya ayarin nan nasu a halin tafiya to kada wani ya kuskure ya bar wani abu a guzurinsa sai ya zo da shi nan lokacin kuma shugabanci binsa ake babu ɗungushe ba nunkufurci ba noke wannan umarnin da shugaba ya bayar kowa guzurin wani saura gwamnati ɗaya guzurin wani saura gwamnati biyu guzurin wani saura gwamnati uku guzurin wani saura kwano ɗaya guzurin wani saura rabin kwano guzurin wani saura kwano hudu wajen wani saura kwano biyar mai kwano biyar da mai kwano uku da mai kwano hudu da mai kwano biyu da mai kwano ɗaya da mai gwangwani uku da mai gaba da wannan shimfiɗar da aka yi kowa sai ya kawo abin da yake da shi ya zuba a wajen ba wani wanda zai noki ya yi munafunci ba wani wanda zai noki kowa sai ya kawo idan aka gama zubawa gaba ɗaya sai shugaba ya ce a haɗa a cakuɗa gaba ɗaya in cakuɗa sai ce an lissafa mutum nawa ne a ayarin gaba ɗaya in an lissafa an ga guda nawa ne sai ya ce shi kenan a cakuɗa yanzu kowa a ba shi bai ɗaya in zai yi kwano ɗaiɗai to kowa kwano ɗaya za a ba shi yanzu mai gwangwani ɗaya kwano ɗaya za a ba shi mai gwangwani biyu kwano ɗaya za a ba shi mai alasai ne ɗaya kwano ɗaya za a ba shi mai kwano biyu kwano ɗaya za a bashi mai kwano uku kwano ɗaya za a bashi mai kwano biyar da ya kawo ya zuba kwano ɗaya za a bashi shugaba ya yi wa wannan abin da aka bayar addu'a Allah ya kowa abin da aka bashi Allah ya masa albarka kowa ya tashi ce annabi ya ce haka suke yi saboda haka ina son su suna sona nawa ne su ni nasu ne yan uwa ko ba za mu iya yin irin waɗancan masu ba da ɗangurungun ba to akalla akalla ko ba za mu iya yin ashariyawan ba ai dai mu dan dan kokarta dai koya dai mu mu canja dai wannan mugun zamantakewar da muke yanzu
na hausawan da hausawan da yawa ina fata an gane mu dan kwatanta annabi muhammad sallallahu ya gaya mana hadisin bukhari yana cewa halittun saruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ku sani babba a taimakon ku akan abokan gaba ku sani babba a taimakon ku a wajen ba ku arziki ku sani ba a taimakon ku a wajen warware matsalolin ku na rayuwa illa bi du'afaikum sai ta dalilin tausayawa raunanan ku in kuna tausayawa raunana to za ku sha mamakin abokan gaban ku ba za su iya da ku ba. In kuna taimakawa raunana za ku sha mamaki duk abin da ku nema na arziki a wajen Allah zai ba ku. In kuna taimakawa raunana wasu bukatu da suka dame ku babanka ce ba lafiya, babanka ne ba lafiya, uwar gidanka ce ba lafiya, ‘ya'yanka ne ba lafiya, wani yaranka ne wata yarinya ka da ake fama. wata karamar matar ka ce ko uwar gida ake fama an rasa yadda za a yi an kashe kuɗi German an kashe kuɗi a India an kashe kuɗi a Saudiya an kashe kuɗi a Ingila an kashe kuɗi a Amerika an je Misira da abin da za a yi na magani an yi an yi an kashe kuɗin visa an kashe kuɗin hotel an kashe kuɗin jirgi an kashe kuɗi an kashe kuɗi na ganin likita amma har yanzu ba a samu kan ciwon ba ka bar abin a baya ne wai hausawa suna cewa wai wani zoman a sabara kan bashi ga wani abu na akan matan mai gari da da ido da ta gani ba wa ido wata gani ba ka zo wajen maulidin manzon Allah mu haska maka wannan abin da ba gani ba ki zo wajen maulidin manzon Allah ki kan ki kalli wannan wannan abin da muke aikowa daga gaida ga karatun nan ga karatun nan da za ki yi wani abu da za ka yi wani abu a samu wani bawan Allah ne, wata baiwar Allah ce, yana cikin bala'i na rayuwa, yana cikin bala'i na rayuwa kuncin ya kai kunci, babu abincin da zai ci ya iya tsayawa ya yi tsayuwar sallah garau, ya yi ruku'u garau, ya taso daga ruku'u garau, ya sulmiya ya yi sujada garau, ba zai iya ba saboda yunwa. Daga ta wala ala wasala ka san yunwa in ta yunwa ba iya ruku'u da kyau ba. Yunwa in ta yunwa ba iya tasowa da ruku'u garau. Ba iya sujada lafiya kalau. Yunwa bala'i ce. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ta tir da abokin kwanciya. Yunwa. Tir da abokin kwanciya yunwa. Yunwa ba kyau alaka tabara. wannan zanga-zangar da kuka ga an yi yunwa ce ta matsa mutane suka yi kuma ba su da ƙalar lahu ne ba su da ƙalar rasulullahi sai zama sai sa suka fita zanga-zangar ma wato ba 'yan makarantar ƙur'ani ba ne ba 'yan makarantar islamiyya ba ne ba 'yan makarantar buzu ba ne mai yawa 'yan makarantar boko ne sun ga wani a unguwarsu sun ga wani a garinsu ya je ya koyi turanci har ya zama turo ya ja kwaye littafi ya iya tarawa da kwacewa ya iya to ya je ya samu wata kwana wata kujera an tara an tara an tara ya yi amfani da biro a minti biyar ba su da ƙalar lahu da zai hana su ba su da ƙalar rasulullahi da zai hana su amma ɗalibanmu 'yan islamiyya ɗalibanmu 'yan makarantar allo ɗalibanmu 'yan makarantar soro ɗalibanmu ina su ina zanga-zanga ƙalar lawa za ta hana su ƙalar rasulullahi za ta hana su ba za su yi ba ba su suka yi ba ai kuna jin wannan sakon ko ɗalibanmu na makarantun alkur'ani ba su suka yi zanga-zanga ba almajirai ba su suka yi zanga-zanga ba almajiran islamiyya ba su suka yi zanga-zanga ba yan boko ne suka yi zanga-zanga saboda ba su da ƙalar lahu ba su da ƙalar rasulullahi su kudin in ba su da shi za su kaddamar wa dinne shi amma ɗalibanmu nan islamiyya da makarantun almajirai ai ba sa iya kaddamar wa mai shi sai dai su nemi taimaka mana saboda Allah. In za ka bashi ka bashi in ba za ka bashi ba sai ya gaba ya je roƙi wani sai ya bashi ya je bara ga wani sai ya bashi. Amma ba sa kaddamarwa ba sa kaddamarwa mai suto su fasa ba sa kaddamarwa mai gida su fasa ba sa kaddamarwa mai kanti su fasa. Ɗaliban Alkur'ani? Almajirai? A ba sa yi ba sa yi. kowane ne ya ce almajirai ne suka yi zanga-zanga ƙarya yake ƙarya yake mu za mu karyata kowane za mu karyata kowane in yana bai yadda ba ya zo mu zauna a kafa mana kyamara mu yi bayanin abin da ya janyo shi kuma ya bayanin abin da ya janyo masu sauraro sai alƙalanci ina sauraro amma ba almajirai ne suka zanga-zanga ba almajiran ƙur'ani a ba za su zanga-zanga ba a ba za su zanga-zanga ba sun san ƙala lahu sun san ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba za su zanga-zanga ba wanda ya ce sun yi na ce ƙarya yake yi kowaye in kowa bai ce ƙarya yake ba ni na ce ƙarya yake yi
ya zo ya zo mu zauna lafiya
ya zo mu zauna za mu yi bayanin abin da ya janyo aka yi zanga-zanga shi kuma ya faɗa ni zan faɗi dalilai shi ma ya faɗi dalilai in ce wani mai babbar kujera waya ce almajirai ne suka zanga-zanga ku ne kuka sa waɗanda suka zanga-zanga suka zanga-zanga ta lokaci guda da can shekaru ashirin don Allah a lissafin budget ɗin gwamnati ma kuna jin biliyan? kuna jin biliyan?
ba a ba a san ta ba ba a ma san ta ba ba a san biliyan ba sai miliyan sai dubu sai miliyan amma yanzu ba ku ji har da wani tiriliyan ba kuma yadda ake kwashe miliyan haka ake kwashe biliyan haka har take lunkuwa ta kai tiriliyan a ce wani ya kwashe tiriliyan kaza shi kaɗai shi kadai daga lalisar gwamnati
almajiri ne ba almajiri ba ne ba almajiri ba ne ya ina almajiri ma ya zauna a tebur din da za a saci biliyan bare ya zauna a tebur da za a saci tiriliyan ina ya santa ina ya ga kujerar dan Allah ko yanzu ban fara baku dalilin cewa ba almajirai ne suka janyo zanga-zanga zanga-zanga ba kuma ba su suka yi zanga-zanga ba a je dubo waɗanda suka yi in ba a san su ba mu za mu yi ta bayani yanzu za mu yi ta bayani ai ai gara mu faɗa kar Allah ya tattara mu ya tsine mana gaba ɗaya lu'ina allazina kafaru bin bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam Allah ya tsinewa waɗanda suka kafarta daga bani Isra'ila akan harshen annabi Isa da annabi Dawud. Kuma ran tambayi Allah saboda me yace zalika bima asau wa kanu ya'tadun saboda saban da suke yi kuma sun wuce gona da iri. kamar an tambayi Allah wani wuce gona da iri yace kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yafalun ba ta hani ga mummunan aiki ana ta mummunan aiki a cikin su amma ba ta hanawa wani yana mummunan aiki yana mugun aiki sai ka zo ka ci abinci da shi ka sha da shi ku kwana tare ku zauna ku hira a yi magana a tafa kun mugu ne mai barna ya kamata hijiranuhu ta malam ni alari wajibu ijranihu amma ba a kaurace musu sai a zauna sai Allah ya tattara su ya tsine musu kuma in ba wanda suke fitowa su faɗi gaskiyar magana su faɗi hakikar abin da ya faru billahi lazi Allah zai tattara mu ya tsine mana da babu gani ni ni ba zan yi dani shiga wannan tsinuwa ba kuma ina belin yan uwa su ma in Allah ya da ba za ku shiga wannan tsinuwar ba domin ai, ko ko akwai wanda bai yarda da wannan abin da muka faɗa ba In- inda wanda bai yarda ba to can in ta zo tsinuwar can shi kare amma na yi imani ku duk gaba ɗaya abin da muka faɗa da nassin Qur'ani da nassin hadisi na san duk kun yarda ko kun yarda cewa almajirai ne suke zanga zanga suke fasa su to ba ku yarda ba ba kuma za ku yarda ba to mun faɗa kuma waɗanda suka janyo suke yi kuma mun faɗi da dalili in ana buƙatar ƙarin bayani za mu yi wannan bayanin ɗaya na yi ina da guda ɗari ina da guda ɗari Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana yayewa Allah kawo mana yayewa Allah kawo mana yayewa ɗan uwa na ja mai da yawa da na zaci ne ɗan minti goma zan yi ainihin saboda tun safe da na fito ban koma gida ba har yanzu tun safe mun je yako mun dawo mun tafi daga can nazarto nan da na ce a kai farfura ta gida ta kwanta sai kuma na ji kai gaida masoya ne a gaida wallahi sai na ce kai yaro yi kwana mu tafi yi kwana mu tafi masoya ne a gaida Allah subhanahu wata'ala ya ƙara soyayya Allah ya ƙara soyayya abubuwan da muka faɗa Allah ba mu ikon kwatantawa Allah ba mu ikon kwatantawa Allah ba mu ikon yi wa ƴan uwaye yafi eh wannan misalin da nake bayarwa wani ya zo cikin damuwa wata ta zo cikin damuwa shi abin da yake so ka ba shi naira biyar naira goma ya tattara da wanda yake da so ya je ya samu ɗan tuwo ya ci da ka tashi ba shi da ka yaɓa hannu a jiho sai ka yaɓo masa jiho biyar ɗari biyar yake ɗan naira biyar yake so ka ba shi ko naira goma sai ka ba shi jiho biyar wannan yaye wadda kai mar wannan abin da ka yaye zuciyarsa da damuwa shine wancan hadisin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna wa turzaquna illa yudha'afakum ta dalilin wannan yayewar da kaimar ya ce Allah wannan da ya mun wannan abin duk abin da yake damunsa Allah ya yi masa wala hada ciwon hajiya hada ciwon alhaji hada ciwon yarka hada ciwon mai ɗakinka da aka yi ta zuwa masar aka yi ta zuwa dan neman magani wallahi sai wani bawan Allah ya ce ya ji ana maka ya jikin ya jikin hajiyar to wallahi jikin alhamdulillah ce sai mu ɗauka da kai ce me ya samu wallahi wallahi ciwo na ake ta fama an rasa ba menene ma an rasa ma menene ma ba fa shi ka bayar dubu biyar ɗin can ba ba Na'am.
ta sababin addu'ar mai dubu biyar ɗin nan da ka yi masa damuwa da wannan.
kullum Allah ya harbo maka wannan ya tambaya menene ka sai kaza kaza kaza ne wallahi an rasa ma meye ya ce a to zo zo mu jan gani ya zo ya gani ya gani ya gani Na'am.
ya gani sai ce wannan ai wannan Allah ya da ai in Allah da nan da kwana biyu kwana uku Allah zai kawo rangwame ya daga hannu ya addu'a ya samu dan wani abu ya ce a jika a bata ko a jika a bashi kwana uku kan kwana uku sai Allah ya yayi ka yayewa wani damuwa sai Allah ya yaye maka damuwarka wannan shine nake ce muku wani abu akan matar mai gari da da ido da ta gani babu ido ne bata gani ba babu ido ne bata gani ba Na'am.
saboda ka wallahi yan uwa Na'am.
in za a bi wannan a a hadisin malam arini wanda zuwa ga na zo masallacin ka ina ta zuwa Ai yayi kyau.
ina ta isar da saƙon Muna tare da shi a Madobi da ya ko rafin nan.
to ban koma ba yanzu ban koma gida ba Mu ba haizu mu koma gida.
yawa na Daga ga- daga wanda muka tsoro.
ka gani da haka muke Muna tare da Salawi da Zura.
to ka in ba wannan ba me za a yi alaga tawa me za a yi Yaban kanawa mayu.
Allah taimake mu ɗan uwa kuna ji wancan hadisin da na kawo na bukhari hal sun sun nuna wutar zukuna illa gido a fayikun to nasa'i ya rawaito misalin wannan abin daga annabi muhammad sai zama a wasu lafazan annabi cewa yayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi inna ma yansurullahu hadhihi al-umma malam malam marufi masa wa salatihim wa ikhlasihim kaji kaji wa ikhlasihim da tsarkin zuciyar su waɗannan raunanan da aka yaye musu damuwa ai sai ka je ka yi ɗawafi bakwai sau tasa'in da bakwai A'a, wannan bakwai sau bakwai ina ke cewa sai ka je ka yi bakwai sau tasa'in da bakwai ba a karɓa ba amma in ka ba da kwanan shinkafa rabi ko rabin kwanan shinkafa aka ci aka wallahi wannan in yi addu'a sai ya fita wafin ka bakwai sau casa'in da bakwai. Da yi nake gawa mutane kai zafara da Allah mu- mu- da azumi maimakon ka haɗa mutum talatin ka biya musu umra su je ya abin da za su roƙan maka billahi la jilala illa wani ina ganin da za ka baiwa mutum ɗari ka ba su abincin kwana goma goma da azumi ya fi umra hamsin ya fi umra hamsin malam marubu guga musu kai ɗauki yunwa daga cikin bawan Allah ko ya fi tafi ɗari ya fi tafi ɗari kuda ga wallahi an uwa kar ai wasa da ciyarwa kar ai wasa da shayarwa kar ai wasa da tubatarwa kar ai wasa da biyan kuɗin magani kar ai wasa da biyan kuɗin haya na raunana a gawa gwamnatoci a gawa ministoci a gawa shugaban kasa a gawa duk wanda yake da dama ba kurin iya su dan gutu muke gawa sai iya rano so ba su kadi na gaya muku ba har kai ma kai iya yadda za ka iya fa in lam yusibuha wabilun faɗallun. Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mana. Allah ya warware matsalolinmu. Allah ya warware damuwarmu. Allah ya dawo da Najeriya cikin hayyacinta. Allah ya dawo da Arewa cikin hayyacinta. Allah ya dawo wa Kano cikin hayyacinta. Addu'a nan da manya suka yi wa Kano. Aka karɓa kowa ya zo neman arziki sai ya samu arziki a Kano. Amma kuma wasu sun zo suna zagin waɗannan bayan Allah da suka yi wa kanan addu'a. Shi yasa yanzu muke gamuwa da babu kyau bayan Allah na kwarai suka yi addu'a gabar da yamma kudu da arewa Kano saboda sun zo u- ziyara sun zo wucewa sun zo kasuwanci sun zo wa'azi sun zo sun zo sharifai ne suka zo attajirai suka kyauta musu masu mulkin garin suka kyauta musu suka ji daɗi sun samu arzikin da ba samu a garinsu ba sai su kwana suna yi wa Kano addu'a su kwana suna yi wa Kano addu'a Allah ya karɓi addu'ar shi yasa duk abin da ka zo Kano nema na alheri sai Allah ya baka amma wasu kuma yan baya ga dangi su zo suna tsinewa kanan suna tsinewa malaman kanan suna tsinewa attajiran kanan suna tsinewa sharifan da zai gabata suna tsinewa manyan magabata na kwarai suna tsine musu sai Allah yake fushi da wannan tsinewar kuma ba a fito an ce wannan abu ba daidai ba ne sai Allah yake fushi shi ne wannan fushin yanzu muke ɗanɗanawa. Wadda ka wallahi, da hanyar da za a ba fito da aikin kwarai na mutanen kwarai, to shi ne warwarar Kano da arewacin Kano. Amma in za a zauna a yi shiru ba a faɗa ba, akwai danja. yasa ina faɗa muna faɗa in Allah ya da mun mun yi belin kanmu da sauran yan uwa in wannan in Allah ya da mu a ciki ta cewa ba a faɗa ba eh a ƙarshe annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza khafiyatil khadi'atu ko kuma idza khufiyatil khadi'atu ko idza khafiyatil khadi'atu an karanta ko kuma idza khufiyatil khadi'atu idan aka ɓoye mummunan aiki meni ya ɓoye ya ta ya ta kurmusu ya ta kurmusu shi kada yake ta yin tsiyar to kuma za a ganji ne yana ta ramewa yana ta ɗan jina ɗan banza har ya mutu an gane ko bala'in shi kada zai ta samu saboda ya ɓoye laifin kashe ta kaɗiya ce ko ce ta kaɗi an ɓoye laifin ana ta kurmusu amma wa'iza zaharat idan wannan kaɗi'a ta bayyana ko wa'iza zuhirat idan aka bayyana wannan kaɗi'a wannan kuskuren ya zama ana yi a fili kuma falam tu gayyar kuma ba a canja ba ba a canja da hannu ba ba a canja da baki ba ba a ci abin a zuci ba har ma mutum yana fitowa yayi yayi kuma yana bayyanawa a fili to idan bala'in ya tashi sauka iji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama barratul ammata Inna lillahi.
barratul ammata wallahi sai kowa ya ji a jikinsa sai kowa ya ji a jikinsa da Allah yanzu akwai wanda ba ya ji a jikinsa ko masu kudin ba ji suke a jikinsu ba kai da kake da kuɗi da kake da dukiya maimakon dare yayi kai kwaramniyar nema da rana kurin in dare yayi ka kwanta kai bacci lafiya kalau amma yanzu masu kudin akwai wanda sai ka haɗa masa Allah sai ka haɗa mai kwa- sai an haɗa da allurai ba zai iya batun ba ba zai iya batun ba ni ko ka gani nan duk kwaram yadda na yi ina zuwa da lokacin kwanciya ta yi ina kwanta mala amaro bacci nake Ya yawa.
minti biyar ne bacci sai asuba ta doso na tashi sumun to ni ban kwana da kowa ba in ka kwana da ni kuma ka kwana a banza sai ka mutu ka lalace ni ina nan kuma iya ba da mun bai sani yanwa wallahi tallahi mu tsaya mu yi abin da shine daidai sai mu ga daidai inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
Yan barakatuh Allah ya saka uwa, Allah ya kara lafiya barka.
wa alaikum wa alaikum
Dama, a wajen gabatarwa da wani